yake so ya zama Allah da akalla shi kadai ya zama ana bashi cikakken minti talatin cikakken minti talatin to bismillah ina za a tashi to bismillah rahman rahim walil ismi ruba'i hamsatu auzani suna mai harafi wanda yake mai harafi hudu yana da auna auna guda biyar wanda yake sun yi shuhura na farko fa'alalu awon fa'alalu da fata na farko da na uku kamar sa'alabu sa'alabu dila wa aqrabu ko aqrabu kunama ko barzahu tsari ko farshahu ko harkado ko farfado liwaladin ga ɗan saniya farfado ɗan saniya wa karmadu ko karmadu karmata ko iljisi karmata ko ko asjadu lizahabi ga zinari duk wannan awon fa'alalu ne wa ja'afaru ko ja'afaru wanda asalin ja'afaru korama karama ko abkaru ga wani waje tansibu ilaihi al'arabu kulla mastajada da larabawa suke dangana duk abin da suka ga kyansa zuwa gare shi sai ce abkari ne ko abharu ga wani tsiri mai kamshi daga tsirrai masu kamshi ko askaru rinduna ko ambaru ambar ko antaru sunan wani kuda ne a ziraku kore ko narjasu liraiha ne shi ma sunan wani ice ne mai kamshi ko hanzalu kartowa ko harmalu ga sunan wata bishiya mai ɗaci ko hardalu ko daga falo liwaladil fili sunan ɗan giwa ne ko fasdalo ko kasdalo iron da fasdalo da kasdalo lil gubari duk kura suke nufi na shalu kuwa lizzibi ana kiran kura na shalu wasakar ko a shahu shahu ma ana kiransa na shalu ko balgamu lil hulkomi makogoro balgamu ɗarba'i ga ɗaya daga cikin ɗabi'u hudu da da malamai suke cewa ɗan adam baya wafunta daga ɗaya daga cikinsu ko hantamu lil jarratil hara ga tulu wanda yake kore ko zamzamu rijiya mashuriya ko sharƙamu lifahalin sunan wani namijin raƙumi ko alƙamu lishajarin murin wata bishiya mai ɗaci a ko andamu lishajarin ga wata bishiya baƙamu shine baƙamu allazi yusbaqu bihi wanda ake rini da shi ko a wato wannan kyale shi kuskure ne alsamahu da kaharnan da kuskure ne asani na biyu fi'ililu awan fi'ililu da kasarar far harafi na farko da kuma harafi na uku lam na farko kamar zibrijo lissahabi ga hadari allazi huraka ma'uhu wanda an gama zubda ruwansa wanda ya koma ya ake kiran hadarin da ba ruwa a ciki holoko ko wai hirimidu ko hirimidu sunan wani yumbu baki ko sifirido sunan wani tsuntsu ko binsiru ko hinsiru sunan yatsa ko rifidu kwado ko hiriniku hiriniku sunan dan kurege ko nihiriku lirabu in asfara ga wani siyaki fatsi-fatsi ko shiburuku ga wani tsiri rari shi ne wato mai ba da abinda ake kira rari'u ko ishiriku ko ilfiku ga wani tsiri da yake tsirowa a ruwa yana da ganye ira mai faɗi ko filsiku da nau'i min ga nau'i na daga hu da ko fiskilo kailis baƙi ga wanda ya zo a ƙarshe a dawakan tsere dokin da shi ne a ƙarshe shi ake kira fiskilo ko ƙilƙilo da ƙafi biyu ga wani tsiri da yake da ƙwaya baƙa ko hisrimu li awwalil inabi ga farkon inabi ko ildimu ko izlimu ga wani tsiri yusbagu bihi da ake rini da shi ko ikirimatu li'un salahama ga mata mace ta kuciya a wato ana cewa kirdimu ruga ne a ciki wayuranmu akan masaranmu a ce ƙuruɗumu ƙuruɗumu sunan tsiri a wato suna abu ne da ake fidda mai daga gare shi ko usfuru ana faɗarsa kamar usfuru ƙurɗum yana cikin abu hudu wanda ake fita musu da zakka da masu mai simsim ƙurɗum habbul fujil zaitun awo na uku shine awon fu'ululu da rammasu ga abin da yake kore daga farka mirjilaini mai tsawon kafafu ko ɗuhulubu gansa kuka ko urubu da karin jaradi ga namijin fara ko dumlujo munduwa ko urfujo lishajarin sunan wata bishiya ko burjudu likisa ingalizin sunan bargo mai kauri ko hudu-hudu sunan tsuntsu ko usfuru ko unsuru li asli shay unsuru asalin abu wa kuzburatu ko kuzburatu kasan bara min al abaziz daga abinda ake yaji da shi ko ukurushatu limra'atin sunan wata mace ko urfudu li shajarin sunan wata bishiya ko zuhurufu lizahabi ado zinari ko bunduku harshashi yuruma bihi abinda ake jifa da shi ko furgulu ko fur'ulu dan siyaki mina zebe daga kura ya wato kura in ta barbari siyaki siyakin ya haifi dato sunansa fur'ulu ko fulfulu wato mai ake masoro wa burjumatu ko burjumatu li'ida ga daya daga cikin alamomi na tafi wannan zane-zanen shi ne wato wato ninke-ninke da yake bayan tafi ko burjumu ga fure fatiha kafin a ce ya fashe ko shuburumu ga wata ƙwaya yushibihu hisirim da ya kaba da hisirim akwai ko a bursunu shi minas sabu'i daga zakoki ko daga tsuntsu kamar yatsa ne na ɗan adam na daga mutum ƙamborai na dabbobi ko ƙamborai na tsuntsu ko mihilab minal bursuni mihilab daga bursunu kamar farce ne a yatsa ƙarshen ƙamboran inda yake da tsini to kamar farcen ya fito a nan to shine mihilabu bulsunu sunan wata ƙwaya ce kamar girman wato kamar girman adas gujiya gujiya rabi'u na hudu awan fi'ilalu da kasiran na farko da fata na uku kamar dirhamu dirhamu asali ba larabci ba ne farisi ne mu'arrabun amma aka mai da shi larab bi gairi hisma ban rabauta da wani ba matsayin suna na ce mibrasa ta yi mibrasu da mirkanu yana daga gare shi awon fi'ilalu suna limayu hamaru fil ajin ga abinda ake jina wato tsima rude a ciki wannan ultu dinnan ba asalin mai littafin bane yasa daga rubutun wani malami ne ya masa ta'aliki shugaba Sheikh Sulaiman ibn Abdul Qasim al-Huzali na biyar awan fi'allu da kasra farkonsa da fata na biyu kamar kimadaro ga faka ga jikar littattafai ko hizaburo da zaki wata tsunas isman gashi na kawo sunaye kamar cas inda tsirare amma sufofi da yake masu wato bisa harafi hudu kamar sahalabu me sahalabu dogo ko share batulil ajuzi tsohuwa to wannan suna da yawa abinda ya ambata a cikin tafsil abinda ibnu malik ya faɗa a tafsil ya shimalu ruba'i al-mujarrada ya hada da ruba'i wanda yake mujarradi ko wanda aka yi daɗe a cikinsa kamar urqubu agara lima fawqa al-aqibi min al-asabil galiz ga abinda yake burbushin dunduniya daga jijiya mai kauri agara ko sihirijo ko usulujo wato sihiris kamar abinda ake zira abu abinda ake sa kamar ruwa ko mai a cikin abu bututun da ake sawa ko usluju limalana ga abinda ya laushi wa hararra ya kore daga sandan ko reshen bishiya ko shimrahu ko shamruhu ayran kuma liskalin na halga zarba ta dabino bishiyar dabino ko uskulu ita shi daga gare ta kal unqud kamar zarba ne ko inqad na inabi zarban inabi hakanan ana ci akwai simlahu ko sumluhu da abu ɗaya ne shine daudar kunne simlahu daudar kunne ko sumluhu ko usfuru tsuntsu ko kadamir ga bawo siriri mara kaure linna wato wadda take rufe kwallon da beno ko su gubusu lijarwil kisa'i ga 'yan ƙananan kulubutu hakanan hurkusu shi ma haka hakanan kirɗasu shi ma ruba'i ne wanda yake mazidi fi'ilalu ne ko da hare su shi ko fa'alilu ne riga kenan dugumusu sunan wata dabba ce da take ninkaya a cikin ruwa akwai irkasu sunan bulala hakanan akwai karmusu ga rami yuskanu fiha da ake zama a ciki saboda sanyi wa aziyudu akwai aziyudu ga wanda kari ke fita gare shi yayin saduwa akwai arrudu lil ijan gabu da ake kira ijan shi tsakanin kubulu da duburi ne a tsakanin dubura da kuma zakari akwai karsu'u lidarfin zandi ga gefen hannu min mayalil hinsir ga abin da yake wajen karamin yatsa nan akwai ararufu ko arufu kuma ko lana ga abin da yake ya yi laushi daga wato ƙashin a kafaɗa gurin guntsi bagari ha da waninta akwai suradiko ga abin da ake miƙe shi ƙarƙashin farfajiyar gida wato tsakar gida rumfa da akan yi akwai sirbal riga fi'ilalu ne da garmulu a zakari wa a share irla gurmulihi na mai mukama ko shi ma gurmul fu'ululu ne awan asalinsa fu'ululu ne gurmulu ne aka ƙara wawi ko hulkumu makogoro birzaunu sunan wato dan bahar dan bahar da burhanu lil hujjati fu'ulalu ne wanda asali fu'ulalu ne ga hujja wa firjaun ko firjaun abinda ake tsikarin dabba da shi abinda ake sawa a takalmi dan a ringa tsikarin dabba wa urjun ko urjunu tanka asalin iskal ko arabunu fa'alunu da wato wasali ko fa'alunu walil asi ko fir'auna ga mai banna fi'ilau fi'ilalabulu wannan na kawo kamar sunaye talatin amma sufofi kamar sahalabu ga wanda yake dogo da shahara bato ga tsohuwa su fa'aksaru sun fi yawa ma fiye da sunayen walma'anin lati zakara fi tasiri ma'anonin da ya ambata a cikin tasiri shida ne abinda ake kawo awon fa'alala a narko fa'alala daga suna don a shiryar kan wani abu guda shida ne na farko yin abu ai ittihazuhu fassara amalu din ai rukonsa ka kamdar tulkutuba kamar newa littattafan gafaka kamdara daga kimadaru aka kawo awon fa'alala dan a shiryar akan yin abin yin gafakar kimadaran ai na riki gafaka ga littattafan ko da harastul kamisa na yi wa riga wato surfani ko alama jihaltu lahu da harisa na sanya masa dan zane abu ne wanda yake sananne ko karmastu urmusan a ai hafartu na haka a rami ne karami kan nufi ha ake buya a cikinta saboda sanyi Fina ko na mai da yumɓu ya koma kamar girman harsashi irin na da. Na sanya shi kamar harsashai ƙanana. Ko ƙambaltul haila na mai da dawakai rukuni-dukuni. Ko jafartuwa na mai da ita gida-gida. Ai na sanya ta rukuni-rukuni ko gida-gida. ana sakin jafalo ga jama'a min ha daga dawakai kama arba'in ma'ana ta biyu da ake kawo awon fa'alala ake narko awon fa'alala don ya shiryar a kai kwaikwaitar abu su riga kamar namai da kayakaye kamar kunama ai na karkatar da shi kal a ƙarfi kamar yadda kunama take ko kuma askaltu shera na saki gashi kai ka ce zarba ce ai na saki gashin kamar zarba ai ko kuma mutum ya zamo kamar kwartowa ya yi ɗaci bai da daɗin sha'ani ko alkama ya zama mai ɗaci hanzala wal alkama fi ɗabi'a ai ɗanɗanansa ya yi kama da kwartowa ko alkama a ɗabi'arsa wahu ma shajarani murrani bishiyoyi ne biyu masu ɗaci ma'ana ta uku ta fa'alala sanya abu a cikin abu kamar falfaltu da'ama na sanya kanin fari a cikin abinci ko na sanya kasan bara a cikin abinci fulfula idan na sa kanin fari a cikin ba kanin masoro a cikinsa da ran maffa ko zubura ko kasan bara ko yarinar da tufafi da asfar ko ya rina shi da zarburak ko ya rina shi da anda idan ya rina shi da usfar ko zubruko ko undu dukkan wannan kaya ne da ake rini da su nau'o'i ne na rini ko abharar dawa'a ya sanya wato abu mai kamshi a cikin magani ko narjasahu ya sanya narjas a ciki ko ambarar ɗeba ya sa ambar a cikin turare ma'ana abu na hudu da ake narko awon fa'alala saboda shi dacewa da abu kamar ya dace da agararsa ya sare shi a agara ko arkadahu ya same shi a wuya wagal sama ko ya same shi a makoshi ko ya same shi a makogoro ai ya samu agararsa wa hulƙomahu ko maƙogaransa ma'ana ta biyar ta fa'alala shine samu bishai'i da abu ya zama kama ala kenan kama arfasahu ya doke shi da bulala ko kuma ya doke shi da tanka ya doke shi bil irfasi da bulala shine bulala ko urjun ya doke shi da tanka shine asalin tanka ko farjanar da bata ya ya wato ya yi mata susa da mihissa waƙazabahu ko ƙahazabahu ya doke shi da sanda ya doke shi da ƙahazafa wahiyar hira ita ce sanda akan ce da ita ƙahazalatu za a kawo kenan sai a ce ƙahazalahu ma'ana ta shida ta fa'alala inda ake narko fa'alala shi ne a bayyana abu kamar bishiya ta bayyana furanta ko bar ama ta bayyana furanta asarat asalija ta bayyana furanta ko furanta ya ce in je shehu baharar bai bijira ba shi dan malik da kishiyar wannan isarin shine situru wa huwa situru shine rufewa akan narko awon fa'alala don a nuna bayyana abu hakanan kuma akan narko awon fa'alala don a nuna rufewa kamar karamar turbina'a na rufe gini na rufe shi na yaɓe shi bilkarmadi da karmatako da fata shi ne karmatako kamar siminti ko na sanya rumfa ga gida na sanya masa rumfa shi ne gini wanda yake kewayawa bisa hannun baiti da farfajiyar gida wato da tsakar gida ko barƙahu ya sanya masa burko rufafi mai rufe haka ko barnasahu ya sanya masa burko ko burnus ko sarbar turajula na sa wa mutum riga na sanya masa riga shi ne riga ya faɗa a cikin tafsil ibn malik ya faɗa a tafsil akan narko awon fa'alala ma daga su murakkabi kamar jumla don taƙaito hikaya kamar basmala iza ƙala bismillahi iza ƙala subhanallahi iza ƙala alhamdulillahi iza ƙala la haula wa la quwwata illa billahi ko fazlaka fazlaka hisabahu ya kai lissafinsa ƙarshe ai ya kai shi gaba ɗaya da ya ce fazalika kaza an samu kaza da kaza kenan wannan bangare biyu ne daga fili wanda yake ruba'i ismihil awwal tare da bangarensa na farko akwai ragowar bangarori guda biyu bayan wannan guda biyu daga mazidin sulasi filin da da sulasi ne amma aka yi masa ƙari ya koma ruba'i kamar zamlaka zamlaka alfahalu wasa ya te da sannu wannan zai zo ɗaya ɓangaren shi ne wanda yake mura'afin ruba'i zauhari ya faɗa a littafinsa sihahu sagasagatu a fi turabi na turmuza abu a cikin turbaya sai ko ya rufu ya turmuzu na turmuza shi a ciki fada hala ya shiga ciki asalinsa saggaga tuhu ne ginatin da gini uku sai dai larabawa usta sinan sun musanyo sini daga gaini na tsakiya fa'alala wa fa'ala don su nuna bambanci tsakanin awon fa'alala da kuma awon fa'ala tun da an ce saggaga sai a ɗauka ko awon fa'ala ne alhali ko awon fa'alala ne shi yasa suka ce saga-saga a maimakon saggaga sinan abinda yasa suka ƙara sini domin a farko akwai sin haka za ka iya faɗa a cikin baki ɗayan abin da ya kama da shi daga mura'afi bayanin jauhari a littafinsa sihahu ya ƙare ai kamar yadda sulasi wanda yake muhaffafi kamar kada idan aka ninka shi don ana so a nuna yawaitawa a sai ya zama mai shadda a ce kada shi ko harafi duk da yake da shadda matsayin harafi biyu ne hakanan ma mura'afin daga gare shi kamar hanna ko madda idan aka yi tar'ifinsa sai harufa uku saɗa a ciki ya koma hannana ko maddada wanda iri ɗaya ne ainihinsa da laminsa da harafin da aka ƙara don ya nuna yawaitawa kamar inda za ka ce in za ka yi tar'ifin kabbahu liwajihi kabbabahu ka ce kabbabahu ya yawaita kifar da shi ga fuskarsa wannan shine asali an tubdila anil harfil mazidi litakasiri harfan mumasilan lil fa'i kana da dama ka musanyo harafin da yake yayi kama da fa a maimakon harafin da aka ƙara don yawaitawar fata ƙulu ka ce kaba holi waje ya kifar da shi ga fuska kamar na ƙur'ani ko ina kaba ya zo a ƙur'ani fa kufibu fiha hom walgawun wajunudu iblisa ajma'in aka kifar da su a wuta sun sanya shi mai kama da fa ainihin fi'il domin shi an musanyo shi ne daga abin da ya kama da ainihin fi'ili nurku bil wajhani an ji furici da fasako biyu daga larabawa a cikin fi'ilai masu yawa yawan wa'annan tashirar bisa cewa abu ne wanda za a iya kiyasi a kansa to kuma tashi wa kali yushiru bi zalika kalamul jauhari magana jauhari tana iya shiryarwa bisa cewa makisin ne ana iya kiyasi a kansa to alhamdulillah